bismillahirrahmanirrahim matashin karatunmu na gaba shine al-ma'anin lati tustafadu min al-istifham bil qara'in zaka zo ne kai tambaya amma tambayan nan naka da kai ba manufa shine li sharhin musamma ko ta'yin hakikatin musamma ba ko kuma lita'ayyil makan ko zaman ba a'a za ka yi amfani da istifhami ne domin ko kai fada ko ka ja kunni ko kai gargadi ko kai wani abu dai ba da ma'ana na asali ba kamar yadda muka yi khurujul khurujul menene khurujul khabar an muqtada zahir to yanzu za a zo maka da istifhami ne amma ba wai hakikani tambaya ake maka ba a ba kikin tambaya muke maka yanzu an zo maka ne da wata manufa wannan wajen literature akwai abin da ke ce mishi subhanallah rhetoric question to tambaya ce ba na son ka ba ba maka kana son ka ba da amsa bane a'a an yi ne don wata manufa shine rhetoric question to shine zamu gani yanzu ga ka'idanmu nan ta ce kad ta khurju alfazul istifham hakika lafazin istifhami za su iya fita an ma'ani hal asliya ga ma'anin su bar ma'anin sun asali li ma'anin ukhra saboda wani sun ma'anona daban to amma ta ya za ka gane shine tustafadu min siyaqil kalam za iya gano haka ne ta ta siyagan magana kan nafi kaman korewa wal inkar da kuma inkari wa takari da tabbatarwa tambaya za a yi maka kuma a yi tabbatarwa haba na ce maka shi na ce maka wani balidi ne dan Allah kai ba balidi bane to wai ba ana nufin yace a ni ba balidi bane ko a'a domin ai ko ko bai amsa ba ko ya ki ko bai ko ko ya karba ga halin baladan nan ta ta ta, same shi kun gani yawwa shine to al istifham at takariri kenan al istifham at takariri dan a tabbatar da abu da kuma al-istifham inkari akwai kuma istifham takriri wa tawbih tambaya za a yi domin a wautar da kai wa ta'zim za a yi tambaya kuma domin girmamawa a ilahun ma Allah yanzu ana bukata ne ka ce wai laysa hunaka ilahun ma Allah ai ga ga bai alamomi nan wa tahqir za a iya tambaya don za a iya maka tambaya don a wautar da kai a kankantar da kai wal istibta da kuma jinkirin abu wa ta'ajjub da tambaya wa kaifa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum wa taswiya da kuma daidaituwa za a iya maka tambaya an nuna maka kaza daidai ne amma kai kaza ne daidai ne wa tamanni da tamanni guri wa tashwik za a yi tambaya kuma domin a shawaka a kamar kai ne ɗalibi na kana karantar ɗaliban ka ne yaya ba gane ba yaya ba haka ba ne ai ba su bukata ka ce ba haka ne ko ba haka ba ne to yanzu kana yi ne don kai motivating din su ka samu su shauki cikin karatun to ga misalanmu nan qalal buhturi buhturi yake cewa halid dahru illa gamzatun wanjila'uha washikan wa illa dhiqatun wa infirajuha halid daharu kun ga zamani halid daharu shin washi zamani ba wai illa face gamzatun face tsanani ne wanjila'uha da kuma yayewan tsananin washikan da sauri cikin gaggawa face yau tsanani gobe rashin tsanani wa illa dhiqatun kai face makunci ne wani firajaha da yayi wankuncin ba ga shi an yi tambaya da hal ba to nan tambayin da aka yi malaman suka ce nan an yi tambaya ne da hal saboda mene saboda nafi kun ga halin nan zaka iya cire ta kace maddaharu illa gamzatun wanjila'uha rayuwa ba wani abu ne kai face tsanani da yayiwa to shine sai aka maka shi cikin uslubin tambaya hal thuwibul kufaru ma kanu yaf'alun ai la yuthabul kuffar illa ma kanu yafalun hal thawibul kuffar illa ma kanu ya'malun ko wakal abu tayyib fil madi abu tayyib na cewa ne akan madina sa wanda yake yabo ataltamisul a'da'u ba'da alladhi ra'at ataltamisul a'da wai shin dan Allah abokan gaban nan suna nema ne ba'da alladhi ra'at bayan abin da suka gani na mene kiyama dalilin tsayuwan dalilai ga sunan wanda ke nuna matsayi irin na saifin daula au duha bayanin ko kuma suna jiran ƙarin bayani ne ɓaro-ɓaro dalla-dalla to nan suka ce nan istifhami a nan inkari ne walwal makasudu bil istifham huna al-inkari ko kuma yustafhamu al-inkari min min al-istifham huna shine ake ce mishi al-istifham al-inkari wata za a yi maka tambaya ne ta hanyar musa abin da kai kake da'awa amma sai a kama maka shi cikin uslubin tambaya alasta ammahum judan wai shin ba kai ne ka bi su gamewa wajen kyauta ba wa azkahum udan kuma kai ne ka bi su tsarkakakken sanda wa amdahum husamun kuma kai ne ka bi su zartaccen husamun takobi ba kai ba ne e ma'ana kai ne kawai takariri alaihissallahu bi ahkamil hakimin yaya yanzu kana bukatar ka ce eh shi ne Allahu akbar hakim ko ko a baka zaka ce a ka gani ka gani alayhi sallahu bi kafin abda taqrir ne ya tabbatar muka eh ai kad kafar Allahu abdahu jama'a mu bayyana nan ko to al-istifhamu taqriri tambaya za a yi amma tambayan nan ana son a tabbatar da abu ne ashe ba a nan makarantar ka zo kai haddin Qur'ani ba kai baka sani ba yanzu ana bukatar ne ka ce eh na'am hafizul qur'an wa ai ba bukata eh tabbas nan kai haddin qur'ani kawai amma shi zaka zo kana mana wani gani ganin banza doyi ku gani kuma ku wannan duk muna su da su a Hausa wallahi da a cikin Hausa muna da su
إلاما الخلف بينكم بينكم وإلاما وهذه الضجة الكبرى علامة إلاما الخلف أي إلاما تاني الخلف وي حزوا يوشني ذاكو دين ذاكو دين ساباني بينكم زكانو كانوكو إلاما حزوا يوشني وهذه الضجة الكبرى alhaninga wannan katon ihun alama alama ce ta menene alama ce ta cewa kuna zaɓani tsakankaninku to nan muradu bilisif hamu na at-tawbikh at-tawbikh wa taqri taqri on qasa na'am wa qala abu tayyib fi risa abu ta yi wajen taziya yake cewa arrafa daj taziya mallil mahafil wal jahafil wasura faqad faqadat bi abdika nayiran la yatlu'u ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع
Na'am, mallil mahafili, waye zai iya ga wannan matattaran? Wal jahafil da kuma waɗannan waye zai iya waɗannan rundunai, wasura da kuma irin wannan tafiyar dare. Faƙadat ba a duka nayyiran لا يطلع وجهي فقدت كو to akwai mistake nan ma na na naka faƙadat ne
فقدت بفقد كنذيرا لا يدعو
ikon Allah na'am faqadat
to ai ka duba abin da ake eh mallil mahafil wal jahafil eh faqadat gaskiya ne kuma wannan shine naka zai fi faqadat nayiran la yatlu ba'daka eh ba'daka mallil mahafili wane ne yafi matattara wal jahafili da rindina yawan rindina wasura da iya tafiyan dare wajen faman yi bakin yaƙi ne faƙadar sai wacce ta janyo nayyiran wani irin wuta la ya tulu wanda bai fitowa ba a bi fakadika ko bi fakadika saboda rashinka ba wata rindina wacce ta fi janyo matattara da kuma jama'a da tafiyan dare wanda ta jawo wani wuta bai ƙullowa bayanka lokacin da yaƙi tare da tafiya cikin dare wa man ittakhadta ala dhuyufi khalifatan waye kuma ka dauka ya zama halifa akan waɗannan baki akan baki da'u waɗanda suka tauzattu wa mislika da wa mislika da kuma kwatankwacin ka la yakadu yudayyu wanda yudayyu wanda ba iya abin nan nashi to wannan al-istifhamu lil ta'zim sai kai ga sarki ya fito kana sai kai din torin giwa wane ne zai iya tako irin naka wane ne zai iya kaza waye zai iya irin kyauta na sarki to kaga wannan me me manufan shi da wannan tambayan yana bukata amsa ne yana girman sarki ne na ai yana girman sarki ne min aina min ayatul turki ya ti mithlukal karam mina yata turki wai daga wata wace hanya ce ya til karamu mithlika daraja zai zo kaman ka ainul mahajamu ainul mahajamu ina abin yin kaho yake zabira ya kafuru ya kai jafuru kafuru wal jalam jalam jalam ne ko a karke jalam shine abin yin kaho ne da ake wani abu ne da ake amfani da shi domin yin kaho to manufa nan suka ce a tahakir ne shine manufa da tambaya a tahakir shine wulakantar da kai wani talaka ne kawai ya faɗo cikin mutane ana siyasa ko ana sha'ani kai wane ne irin ka zaka shiga irin wannan fage yau ina farantin sai da raken ina ledar rufe raken ina kayayyakin nan nan sun mukaran nan ai wannan tambayan da ya anan yana nufin ya wulakantar da shi ne kawai to littahqir wa qala aidan kuma ke cewa حتى ما نحن نصر النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم حتى ما حيوي حزوا يوشني حتى متى حزوا يوشني نحن مو نصار النجم زامن كتدامي تفيا دا تورارو في في الظلم وجنده wa ma surahu tafiyansa fa ba yana yin ta bane ala khufin akan wani khufi wala qadam ko kuma kafa ba watan tafiyan wannan tauraro yana kasancewa ne cikin duhu ba ha- ba kafa ba- babu kuma khufi to manufanin da tambaya suka ce a listifta na'am hatta ma hatta ma hatta ma nahnu nasri nusarin najma fi zulm wa ma sarahu ala al-khafi wala qadam al-istibta jinkiri shine manufa da wannan tambaya don wakala aidan wa qad asabatul humma zazzabi ne ta same shi mutum bi zai yake cewa abin tadahari indi kullu bintin fa kaifa wasalti anti min az-zihami abin tadahari nan alhamza nan ta nida'i ne fa ke ya binta ya binta dahari yana nufin zazzabi ne sunan kinaya ne na zazzabi ya ke zazzabi indi kullu bintin ki sani guri na fa akwai kowace ya fa kai fa akwai kowace eh, irin zazzabi fa kai fa wasalti ta ya aka yi har kika iso ma kika shiga jikina ne mina zahami saboda duk da cinkoson abubuwa ta ya aka yi ma har kika iya ketare abubuwa da suka cincirin da har kika zo kika same ni to nan me me me manufan tambaya nan al ta'ajjub al maqsud bil istifham huna at ta'ajjub kai abin mamaki mutum ne yayi an yi yayi accident Allah ya kare mu sai ya samu gocewan kashi shikenan kuma sai yana tambaya kai to shi wannan gocewan kashin har ta ya aka yi duk ya da fasinjojin da ke gaba da tsakiya da abin da har yanzu har yanzu ne same ni ta yaya bai samu kowa ba sai ni ka gani to almuradu almaqsud bi ta'jub huna bil istifham huna at ta'ajjub wa qala ta'ala Allah yake cewa sawun alaina aw atam lam takum min wa'idina daidai ne kai tam ka kai wa'azi ko ko baka yi ba ko baka cikin masu wa'azi shine almuradu bil istifham huna at-taswiya at-taswiya annan daidai ne ko su a gurin su daidai ne ko yayi wa'azin ko bai ba daidai ne wa qala ta'ala Allah ya ce fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana yan wuta ya hikaito labarin yan wuta ne za su ce tashar kiyama ina ma dai da muna da masu ceto su cece mu haka zai zama tamanni ne nan hadha huwa al-muradu bil istifham وقال تعالى كما الله ce hal hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim bana nuna muku ta kasuwanci wanda za ta tsare za ta tsame ku daga azaba mai dadadi kaga ne menene kaga tashwik ne amma yanzu misali wani ne ya zo idan muna muna muna karatu haka sai ya zo yana neman sadaka man wane ne zai ciyar ya samu aljanna waye zai ciyar ya samu aljanna waye zai bani sadaka ya samu aljanna ya fahimci karatu ya ma fi malamin haka ta shuwiki ne ke shi ne manufa da istifham din to wannan shi ne wannan darasi ga namuzaj nan da dama sai mu je mu duba za mu ga yadda aka fitar da su na'am alaikum salam na eh لذكر الله a takariri ne ko da ke kuma za ka iya fakallin shi istifhami din ta bangare kaza kaza ne ta bangare kaza kaza ne kuma za ka iya kallon shi haka a gani ta subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
to sha